الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin goma ga watan rabi'u sani shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na ashekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin wato shine kitabu zaka littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka wanda a darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na abu huraira wanda bangaren lissafi hadisi ne na 175 wanda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika umar Allah ya yarda da shi akan tattaro masa dukiyar zakka wanda a ƙarƙashin wannan gaba muka fa'idanci cewa haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora ma shugaba a duk lokacin da jama'a suke fitar da zakka shugaba ya tura wakilansa domin haɗo masa wannan dukiya a kawo gunsa ya sanya ta inda ya cancanta a sa bugu da ƙari muka faɗi cewa ba kowa ba ake tura shi domin tattaro dukiya ta jama'a sai wanda yake amintacci kamar yadda a nan mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi umar allah ya ƙara masa yadda shine ya ce ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umara radiyallahu anhu ala sadaka lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura umar Allah yadda da shi domin ya tattaro masa wannan dukiya ta zakka wakila umar da ya dawo sai ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mana abu jamil wa khalid ibn walid wal'abbas an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane uku waɗanda suka hana zakka haka shi shugaban ya shi umar ya zo ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari an gane ku wannan na nuna mana halaccin in wani ya yi ba daidai ba ba laifi kakan iya faɗa ma shugaba don ka faɗa ma shugaba ba a kiran cewa kayi da shi laifi ne ya yi wanda ya cancanta kuma a gaya ma hukuma shine a nan umar allah ikara masa yadda da ya dawo sai ya faɗa ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai attajirai mutum uku ibnu jamil da khalid ibn walid da al-abbas ibn abdulmuttalib wato sun hana zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da Umar ma yanki mugunu jamil illa an kana fakira illa an kana fakiran fa aganahu Allah manzon Allah ya ce kusan da cewa shi ibnu jamil ba komai ba yasa ya kyamaci bayar da zakka illa kasancewar dadi talakka ne Allah ya wadatar da shi wanda wannan bayani ya gabata wato salo ne wanda yake na halshe wanda yake na larabci shine ta'akidu zammi ala wajhil madhi wanda kamar yabo ne amma a kaikaice wato zargi ne cayi ma yankin gunu jamilin illa an kana fakiran fa aganahullah ba komai bai sa ibnu jamil ya kyamaci bayar da zakka sai dan kasancewar talakka ne Allah ya wadatar da shi an gane ko wanda mun yi bayanin cewa wannan ya maimaito a cikin alkur'ani irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli da fadarsa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid da dai talakka ne Allah ya wadatar da shi don haka ba mamaki ya kyamaci bayar da zakka wanda kasancewar da kana talakka Allah ya wadatar da kai to kai ne ya fi cancanta a karan farko in an so in an zo amsar zakka a ce kai ka fara gabatar da taka saboda ubangiji ta'ala ya shaddada ma ni'ima daga cikin ni'imominsa ita ce ni'ima ta wadata wanda ku duk ni'ima idan Allah ya jaddada ma bawansa to abinda ake bukata kai tsiye ya gabaci ubangijinsa da godiya akan wannan ni'ima godiyar dukiya a layi na farko ku shine fitar da zakka domin zakka hakki ne na Allah wanda ya wajabta ma bayansa waɗanda suke mawadata shi ne manzan Allah ya ce ma yanki ibnu jamil ya ce ibnu jamil bai kyamaci fitar da zakka illa an kana fakiran sai dan kasancewar talakka ne fa aganahullah ubangiji ta'ala ya wadatar da shi wannan kenan zargi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga wannan an ce shi ibnu jamil yana daga cikin munafikai amma daga baya ya kyautata musuluncinsa wa amma Khalid manzon Allah yace kusan da cewa shi Khalid ibn al-Walid fa innakum tadlimuna Khalida manzon Allah yace ku fa kusan da cewa kuna zaluntar Khalid kuna jingina shi zuwa ruwa shine hana zakka manzo Allah ya ce wa qad hitabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah alhali shi ko Khalid ibn al-Walid wato sirkensa da makammansa na yaki da dawakansa gaba ɗaya ya tanadi su ya girke su ya tsare su domin yaki na ɗaukaka addinin Allah ma'ana yayi wakafin su an gane ko kenan shi ko duk abin da za a kawo shi a matsayin wakafi a ajje shi domin ɗaukaka addinin Allah to ba maganar zakka a cikin wannan dukiya tunda dawakai ne da makammansa da silken shi na yaƙi gaba ɗaya ya zo ya tseda su wannan dukiya akan cewa in yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ya tashi to a ɗau wannan dukiya a fita da ita ko kuma ya zamanto ya ba da waɗannan makamai da dawakansa da silken shi a madadin kenan zakkar ta zama wajibi a kansa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa uzuri ana sai ya ce wa ammal abbas manzo Allah ya ce kusan da cewa shi al abbas fahiya alayya wa misluha zakkar shi manzo Allah ya ce a wuya na take kuma da kwatan kwacinta manzo Allah ya dau nauyin bada abin da ya cancanta na zakka daga cikin dukiyar al abbas ibn abdul muttalib bayan ya ba da abin da ya cancanta a bada maza Allah ya ɗaukan ma kansa nauyin ba da kwatankwacin haka ne misali a ce miliyan goma ce za a fitar da ita ta zarka daga cikin dukiyar al'abbas to maza Allah ya ɗauki nauyin bayar da wannan miliyan goma kuma zai ƙara wata miliyan goma ta musamman don saboda karamci wanda bayanin ya gabata idan ka fitar da zakka in kana da halin karawa akan abin da ya zama wajibi akan ka wannan ba laifi an gane ko karamci ne kuma ƙara neman kusaci ne ga ubangiji subhanahu wata'ala bayan ka lissafa abin da ya zama wajibi akan ka ba laifi kakan iya tsakuro wani kaso daga cikin dukiyarka ka ƙara akan abin da ya zama wajibi akan ka domin ka ba jama'a abu wanda yake mai kauri sun maƙala sannan sai manzon Allah ya faɗa ma Umar ya ce ya Umar amma sha'arta anna ammar rajuli sinu abi sinu abi manzon Allah ya ce ya kai Umar shin baka san da cewa wato babban wato mutum wato kasancewar tamkar mahaifinsa ne wan mahaifinka ko kanan mahaifinka matsayin shi ɗaya da mahaifinka tamkar mahaifinka ne in dai aka ce wani wan uba ne ko kanan uba ne to wannan matsayin uba yake kamar yadda wan uwa da kanan uwa matsayin wato uwa suke an gane kamar yadda manzon Allah ya faɗa alkhala bi manzilatil um yace ita innani manzon Allah yace matsayin ta ɗaya da uwa to don haka in aka ce sinu kamar yadda bayani ya gabata shine itaciyar dabino wanda idan ta daga sannan sai ya zamanto ta fitar da reshu biyu an gane ko wannan shine ake kira da sinwan shine ake kira da sinwan kaga idan ka dauki shi al-abbas ibnu abdul muttalib da abdullah mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tushen su daya dukkan su yaya ne na abdul muttalib tamkar da bino da zai tashi kenan akan wato asali daya shine gindi daya in ya daga kawai sai ya rabu biyu wannan yayi nan wannan yayi nan wanda an fi samun haka a goruba goruba kalla ka ganta ta tafi haka sai ta yi reshu kamar biyu zuwa uku to da haka akan wannan hadisi ne muka yi bayani a darasi da ya gabata cewa wato yaƙi na ɗaukaka addinin Allah yana ɗaya daga cikin hanyoyi guda takwas ko kuma mu ce dangogi guda takwas wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana mana a cikin suratul tauba wanda dukiyar zakka ba ta cancanta a sarrafa ta a kowace fuska face waɗannan fuskoki guda takwas Allah da kansa ya yi bayanin cewa dukiyar zakka ga fuskokin da suka cancanta a sakata. shine yake cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabili faridatan min Allah wallahu alimul hakim kuma anan da kamar yadda muka yi bayani ubangiji ta'ala ya gabatar da mafi mahimmanci akan wanda ke da mahimmanci don haka sai ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i kusan da cewa kadai ita dukiyar zakka inda ya cancanta a sarrafa ta shine ga talakawa talaka shine farko wanda ya fi cancanta a bashi dukiyar zakka don haka can ma ubangiji ta'ala yake faɗa lil fuqara'i allazina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم don haka ya ce lil fuqara'i talakawa su suka fi cancanta a farko a sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su na biyun su sai ce wal masakini wato da waɗanda suke mabukata kasancewar bambanci tsakanin talaka da mabukaci idan aka ce almiskin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi sahihi akwai kuskuren fahimta namu wanda muke takaita miskini ga wanda ke kewayawa a cikin jama'a wanda ake bashi dala biyu dala biyar yayi gaba ko a bashi lomar tuwo ko dan dabino ɗaya ko dabino biyu yayi gaba manzon Allah ya ce ba shi bane ba miskini miskini manzo Allah yake cewa wanda yake da wadata illa kasancewar wadatarsa ba ta wadatar da shi yana da hannun jari wanda yake juyawa ko yana da sana'a ko ma'aikaci ne to amma albashinsa baya wadatar shi manzo Allah yace wannan shine miskini wanda su mutane ba sa lura da shi shi ko saboda jin kunya da kamewa ba zai tashi ba ya je ya tsaya ya roki cewa a taimaka masa maza Allah ya nuna mana wannan shine miskini wannan kuma shine yafi cancanta a taimaka masa don haka dai a takaice kamar yadda ibnu kasir Allah ya ji kansa yace talaka yafi tsananin bukata wato sama da miskini saboda shi miskini yana da dan abin da zai juya kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا waɗannan miskinai ne amma suna da jirgin ruwa wanda suke suhuri daga wannan gaba zuwa waccan gaba to don haka a nan Allah ya gabatar da talakawa akan miskinai in aka ce miskinai kenan mabukata in ma ya kasance suna da hannun jari wanda suke juyawa ko suna da wata sana'a wadda suke yi suna cin abinci ko kuma ya kasance wato kasancewar ma'aikata ne amma albashinsu baya wadatar su to waɗannan su ne mataki na biyu waɗanda suka fi cancanta a basu zakka kenan bayan waɗancan talakawa waɗanda babu komai a wajensu don haka malamai suka ce alfaƙir huwa ladhi la shay'a inda shine wanda babu komai a wajen shi na dukiya sai ya ce wal amilina alaiha na uku ubangiji ta'ala ya ce da masu aiki akan dukiyar zakka wakilan shugaba wanda ya wakilta su game da tattaro zakka daga hannun mawadata da wanda shugaba ya ba su ya wakilta su game da kula da tara dukiyar zakka da gadinta da wanda shugaba ya wakilta su game da sadar da ita zuwa waɗanda suka cancanta a basu dukkansu wannan ana kiransu al'umma al'alar zakka ma'aikata akan kula da dukiyar zakka don haka waɗannan ko da mawadata ne to ya cancanta haƙƙi ne na Allah da ya kasa ya ba su za a ɗau wani kaso daga cikin dukiyar zakka a ba su wanda bayanin ya gabata hadisi ne sahihi kuma gwargwadon abin da za a ba su za a ba su abin da zai wadace su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi duk wanda aka wakilta shi akan dukiyar zakka manzon Allah ya ce in ba shi da mata to ya ɗau wani kaso daga cikin dukiyar zakkar ya aure idan yana da mata ba shi da khadimi ma'ana buri-buri manzo Allah ya ce ya ɗauka su daga cikin dukiyar zakka ya sayo bawan da zai ringa masa hidima in yana da mata yana da bawan da zai masa hidima ba shi da gidan shiga manzo Allah ya ce ya ɗauka su daga cikin dukiyar zakka ya gina gidan shiga don haka kenan waɗannan haƙuƙuwa uku su ne nashi abubakar ya ce duk wanda ya ɗora sama da waɗannan abubuwa guda uku to azzalimi ne in aka wakilta ka akan dukiyar jama'a wanda shugaba ya wakilta ka to ya dace a ce shugaba ya baka izinin ka dau wani gwargwado na dukiya kai aure ka samu wanda zai ringa maka aikace aikace na gida sannan kuma ya zamanto kayi gidan shiga waɗannan ukun su ne haƙƙinka amma a cikin su waɗanda za su kula da tattaro dukiyar zakka ko raba ta bayyada cewa a sanya wanda yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya haramta musu cin zakka kamar yadda bayani ya gabata wanda kasancewar akwai daga cikin wato dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora musu wannan aiki na tattaro dukiyar zakka shine Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith da Al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib suka nemi cewa manzon Allah ya wakilta su akan tattaro zakka manzon Allah ya ce musu inna sadaqa la tahillu li ali Muhammad innama hiya awsaqun nas manzon Allah ya ce kusan da cewa zakka ba ta halatta ga dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na kusa domin ita zakka datti ne kazamta ce daga cikin kazamta ta jama'a da ya ce wal'amili na alaiha na hudu sai ce wal mu'allafati ulubuhum da waɗanda suke abin lallasar ma zukata wanda abin lallasar ma zukata sun kasu wato izuwa kashi daban-daban daga cikinsu akwai wanda za a ɗau dukiyar zakka ta kanas a ba shi domin ya musulunta idan an ga wani katon baba guje wanda ana ganin cewa musuluntar shi cin nasara ne da ci gaba ga musulunci to sai a yi kokarin ta wace hanya za a shayo kan shi a ɗau wani kaso daga cikin dukiyar zakka a ba shi domin ya musulunta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a ranar yakin hunaini da ya tattara ganima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya daura kumi ɗari ya ba safuwa ni ibnu umayya sannan manzon Allah ya sanya aka ƙara kilgora umma ɗari ya ƙara masa manzon Allah ya sanya aka ƙara kilgo wasu ɗari manzon Allah ya ƙara masa sai da ya ba shi raƙumi ɗari uku shi kaɗai wanda mun yi bayanin raƙumi a wancan lokaci yadda ka san kamar matsayin tilam a wajen masu kuɗi a yau haka ne an gane ko a kaɗan kenan ka ɗauki cewa duk raƙumi ɗaya ka ɗauke shi a jikka ɗari ma duk raƙumi ɗaya ka ɗauke shi a jika ɗari alhali ku kimar shi a wannan lokaci ya kai jika ɗari biyar ko miliyan tamu a yau kaga a raƙumi ɗari kaɗai miliyan goma za ka haɗa kenan kusan kyautar miliyan talatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kai tsaye kamar yadda al'imamu zuhuri yake faɗa cewa safuwan ibn umayya shi da kansa ya ringa faɗa ya ringa cewa kamar yadda sa'id ibn musayyab shi ya ba wato al'imamu zuhuri labarin abinda safuwan ibn umayya ya ci gaba da faɗi lokacin da aka masa wannan gagarumar kyauta ya ringa cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun kyautar ya mun kyauta kyautar da ba a taɓa mun ita ba ya ce wallahi da a duran ƙasa babu maƙiyi wanda na fi ƙiyayya game da shi sama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce amma fa ma bari hayu uɗi ne manzan Allah bai gushe ba yana min kyauta yana ƙara mun hatta inna hula a habbun nasu ilayya ya ce wallahi har aka ya zamanto cewa a duran ƙasa ba wanda nake so nake kauna sama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da ana daukan kaso daga cikin dukiyar zakka a ba wani kafiri da nihin ya musulunta daga cikinsu akwai wanda ya riga ya musulunta to amma akan iya dauka a bashi domin ya kyautata musuluncinsa imani ya samu zama a cikin zuciyarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi lokacin da aka kawo zinariya ta zakka daga kasar Yaman gaba ɗayan wannan dukiyar zakka da aka kawo manzon Allah ya raba ta ga wasu mutum hudu daga cikin shugabannin larabawa farkon su shine al-aqra ibnu hadis at-tamimi da uyaina ibnu hisin al-fazari da alqama ibnu ulasa al-aniri sannan kuma da zaidul khair waɗannan hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan dukiyar da aka kawo ta zinare ta zakka daga kasar Yaman su hudu manzon Allah ya kasa ya ba har ma muhajirun suka ringa cewa ƙuraishawa suka ringa wato daga cikin muhajirun ƙuraishawa suka ringa fushi suka ringa cewa yanzu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki kyauta ya ba shi wa gabanin nashad mu ya kyale mu manzon Allah da yaji wannan magana sai ya kiraye su sai yake cewa inni inna ma fa'altu zalika li ata'allafa kusan da cewa na ba su wannan dukiya manzon Allah ya ce kadai dan na lallashi zukatansu ma'ana su kyautata musuluncinsu don haka a nan kenan abin da muke so mu gane duk wani wanda yake shigari shigari sabon musulunta to a ɗau daga cikin dukiyar zakka a bashi sannan daga cikinsu akwai wanda za a ɗauka a bashi domin kwaɗan waɗanda suke tamkar shi su musulunta shi ya musulunta ya kyautata musuluncinsa to akwai makamantan shi waɗanda suke shugabanni ne a cikin jama'arsu wanda in an ribato su to an ci nasara to sai a ɗauka a bashi domin waɗanda suke kwatankwacinsa su ga irin kyautar da ake masa daga cikin dukiyar zakka domin su masu musulunta kwaɗan wannan zakka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wasu daga cikin haka sannan kuma daga cikinsu akwai waɗanda za a ɗau kaso daga cikin dukiyar zakka a basu ba don komai ba don su kula da tattaro da dukiyar zakka daga hannun talakawansu su kawo ma gwamnatin musulunci an gane ko a ɗauka su a ba su domin su kula kamar yadda wato turawa suke yi kamar misali yanzu in aka ce wannan barima ne a cikin duk abin da ya tattaro na dukiyar karo yana da wani kaso wanda yake nashi kaga idan ya san yana da wannan kaso nashi dole zai yi kokarin bin gida-gida domin haɗu da wannan dukiya domin shi ma ya san yana da kaso a cikinta wanda in ka kalli duk wani tsari wanda yake mai kyau mafi yawa a turanci in ka waiwaya a musulunci suka sato shi an gane ku domin tunanin dan adam ya yi kaɗan ya tsara ma jama'a abin da zai gyara tafiyarsu ya zamanto maslaha a kansu ubangijin da ya halicce mu shine ya fi sanin abin da zai gyara mu don haka ya shar'anta mana a cikin alkur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sannan daga cikin su akwai waɗanda za a dau dukiyar zakka a ba su ba don komai ba wato don a kare kai game da sharrin su da muguntarsu kafiran da ake tsammanin cewa za su fada ma musulmi waɗanda sun zame ma jama'a ta musulmi barazana to ana iya ɗaukar dukiyar zakka a ba su idan aka yi haka an kame hannunsu game da wato fada ma jama'a ta musulmi an gane ko wannan hudun kenan su ne muka zana a darasi da ya gabata na biyar ubangiji ta'ala sai ya ce wafin riƙabi ana sarrafa dukiyar zakka game da bayi bayi a nan takanas akan iya ɗaukan kaso daga cikin dukiyar zakka a je a sayo bayi waɗanda suke musulmi suna bauta a hannun wasu a 'yantar da su sannan kuma bayin da masu gidansu suka ɗora musu fansa ku kawo kaza ku zamanto 'ya'ya to su ma wannan sai a ɗauka su daga cikin dukiyar zakka a taimaka musu su je su biya masu gidansu su zamanto ‘ya'ya shine ubangiji ta'ala ya ce wafin rikabi ana sarrafa dukiyar zakka game da fansar da wuyaye sai ya ce walgharimina ubangiji ta'ala ya ce da waɗanda suke mabasta idan aka ce mabasci a hausa wanda bashi ya lauce shi duk mutumin da wato bashi ya labce shi to wannan ya cancanta a ɗauka su daga cikin dukiyar zakka a bashi daga illa kasancewar malamai suka ce ba wanda ya ɗau bashi ba ta hanyar wauta menene wauta a nan a matsayinka na talaka wanda rayuwarka rayuwa ce tsakatsakiya daidai wa daida ka je ka yayi mu bashin mutane domin ka yi rayuwa rayuwa ta mawadata wannan wauta ne ka tsaya matsayin da Allah ya ajiye ka in dai ba ta hanyar wauta ba mutum ya ci bashi ko hanyoyi na saba ma Allah subhanahu wata'ala to ya cancanta a ɗauki dukiyar zakka a bashi domin ya sauke wannan nauyin da yake kansa daga cikin waɗanda suke mabasta akwai mutanen da suke ɗaukan wani nauyi wanda ya zama wajibi akan wasu misali mutane ne suke rigima akan wata dukiya sun kasa sasanta tsakankaninsu to a nan ba laifi kana iya bugon gaba akan cewa kai ka ɗauki nauyin biyan wannan dukiya ko an kashe wani ana famar rigima ka zo ka ce ka ɗauki nauyin biyan diya an gane ku to wannan shi ma ya cancanta a ɗauki dukiyar zakka a bashi ya je ya sauke wannan nauyi kenan shine malamai suke cewa kenan shine allazi tahammala hammala wanda ya ɗau wani nauyi na jama'a akan shi ka ɗauki nauyin biya ma wani bashi ko ka ɗauki nauyin biya ma wasu diya to anan ya cancanta a ɗauki dukiyar zakka a baka ko kuma kasancewar anan wato shine mutumin da ya kasance ya ɗauki dukiyar shi ya sarrafa ta akan wata fuska sai ya kasance ya talauce yana da bukata to anan shi ma ya cancanta a ɗauka a bashi amma anan shi mutumin da ya ɗauki nauyin biyan wannan bashi ko ya ɗauki nauyin biyan wannan diya za a ba shi gwargwadon nauyin da ya ɗaukan makansa na bakwai shine ubangiji ta'ala sai ce wa fi sabilillahi akan sarrafa dukiyar zakka wato a hanya ta ɗaukaka addinin Allah hanya ta ɗaukaka addinin Allah abinda ake nufi shine jihadi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu illa kasancewar al-imamu Ahmad wato ya tafi akan cewa yana daga cikin fi sabilillahi wato shine hajji akan iya daukan dukiyar zakka a biya ma wani ya je yayi hajji domin akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da haka an gane ko za a iya dauka kenan a ba mutum ya je yayi hajji domin hadisi ne sahihi akan haka tare to ina maganar cewa kamar misali a ƙarƙashin fi sabilillahi akan iya ɗaukan wai wani kaso daga cikin dukiyar zakka a gina kamar likitoci da irin makarantu da irin kasancewar kula da waɗanda suke masu kira zuwa ga addinin Allah a ɗauki ɗawainiyarsu tare da cewa wasu daga cikin magabata ba sa ganin halaccin haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita fi sabilillahi akan jihadi da haji saboda anan malamai suka ce in har an dauki cewa gina likita da gina makarantu da gina masallatai da gina hanyoyi kamar misali a yi kwalta inda jama'a za su ringa wucewa ko wata gada da za a yi fon da sauransu in har suna cikin ayyuka na alkhairi to ni menene fa'idar a ce fi sabilillahi kenan a nan za a iya ɗaukan cewa duk wata hanya ta alkhairi gaba ɗaya kawai ya halatta a saka dukiyar zakka su kuma waɗannan dangogi takwas Allah bai zano su ba face wata fa'ida wadda take karkashin su saboda wasu hikima ta shi don haka shaka nasir albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna tamamul minna wanda ta'alikati ne yayi akan littafi mai suna fiqhu sunna shine zai ke cewa wato fassara wannan aya ma'ana wannan gaba na cewa wa fi sabilillahi ana iya sarrafa dukiyar zakka akan dukkan wata fuska ta alkhairi kamar gina likita kamar gina makaranta kamar gina masallaci kamar gina hanya da jama'a za su ringa wucewa da sauransu yace min ma lam yunqal an ahadin min as-salaf yace ba a kirke cewa fi ma alimtu yace a iya tsan a iya bincike na yace ban san wani dalili daga magabatan kware wanda yace za a iya sarrafa dukiya ta zakka akan waɗannan hanyoyi yace wa in kana janaha ilaihi siddiq hasan khan al-qanuji yace duk da cewa akwai wani malami daga cikin malaman hadisi wato shine siddiq hasan khan Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa akan iya sarrafa dukiyar zakka akan duk wata fuska ta alkhairi a karkashin fadar Allah da yace wa fi sabilillahi Sheikh Nasir Allah ya ji kansa yace fa huwa mardudun alaihi yace wannan fada tashi yace dole za a watsar masa da ita yace walau kana al'amru kama za'ama inda a ce al'amarin kamar yanda ya raya ne ya fada cewa duk wata hanya ta alkhairi akan iya saka dukiyar zakka yace lama kana hunaka fa'idatun khubra fi hasr zakati fil masarif samaniya fil ayatil karima yace da babu wata fa'ida mai girma game da takaita dukiyar zakka cewa a waɗannan fuskoki takwas kadai za a sarrafa ta kamar yadda Allah ya ambata sai yace wala kana an yadkhula fi sabilillahi kullu amrin khairi khairiyyin misla bina'il masajid wa nahawiha yace wala qa'ila bi zalika min almuslimin yace wala kana yace da ya kasance kenan duk wani al'amari wanda yake na alkhairi yace da ya shiga kenan karkashin wa fi sabilillah kamar gina masallatai da likitoci da sauransu da makarantu malam yace a cikin musulmi ko ba wanda ya faɗi haka sai yace bal qala abu ubaida abu ubaida Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin littafinsa mai suna al'amwal ya ce fa'amma gaba uddaini anil mayyit ya ce sanadi biya ma mamaci bashi daga cikin dukiyar zakka wal aqiya fi kafanihi da ba da wani kaso domin a saya masa likafani wa bunyanil masajid da gina masallatai wa hatifaril anhar wato da keto da koramu wa ma a shi baha zalika min anwa'il bir yace da abin da yake kama da haka na nau'ikan ayyuka na alkhairi yace fa inna sufyan lalle sufyan ibn sa'id al-thawri wa ahli al-iraqi da malaman iraqi wa gairihim da wasu su min ulama na malamai mujmi'una ala anna zalika la yujzi'una min az-zaka la yujzi la yujzi min az-zaka gaba ɗayan su sun haɗu ala anna zalika a bisa cewa yin haka la ya jizi minas zakka bai ya wadatarwa game da zakka in kayi haka zakka ba ta yi ba an gane ko in har so kake ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka gina likita ka ɗauka daga cikin kwantikinka ka gina amma a dukiyar zakka bai ya halatta ka sarrafa ta inda Allah ya ce a sarrafa ya ce li annahu laysa min al-asnafi samaniya domin baya daga cikin dangogi takwas wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zana don haka a takaice dai wa fi sabilillahi ka takaita ta kamar yadda manzon Allah ya takaita shine jihadi ko da mawadaci ne in dai zai fita fagen daga ko da shine mai kudin gari za a dauka a bashi gwalgwadon abin da zai ci ya sha ya je ya zo an gane ko in ba shi da abin hawa a saya masa doki da makami da sulke na yaki ya fita jihadi ko da mai kudi ne za a iya dauka a bashi haƙƙin shi ne sannan sai ya ce wabin sabili da bako wanda yake dan wucewa bako dan wucewa kamar yadda al'imamu malik da al'imamu ahmad allah ya ji kansu suka ce bakon da yake kan tafiya guziri ya yanke masa to shine za a iya daukan wani kaso daga cikin dukiyar zakka a bashi al'imamu malik da al'imamu ahmad suka ce sharaɗi ya zamanto ba shi a nan ba shi da dukiyar a nan kuma a gida bayyada ita in a garinsu yana da dukiya kuma ya samu wanda zai ramta masa an gane ko yana da abin da zai iya biya in ya je gida to wannan shi bai cancanta ba a bashi daga cikin dukiyar zakka amma in ya rasa wanda zai ramta masa ko da mawadaci ne a garinsu akan iya ɗauka a bashi domin ya karasa bulaguransa amma haka kawai takanas kana zaune ka tsira wani bulaguro zan tafi kaza zan tafi ziyara ka zo ka ce a ɗauki wani kaso daga cikin dukiyar zakka a baka malamai suka ce a'a al'imamu malik da al'imamu ahmad suka ce a'a wannan ana maganar wanda yake kan tafiya guziri ya masa karanci za a iya taimaka masa amma ba kana zaune ba ka tsira bulaguro ka ce a dau wani kaso daga cikin dukiyar zakka a baka ka tanadi abin da za ka yi bulaguran in ya so yin guzurinka ya kasa akan hanya inda ka je ka nemi cewa a taimaka maka don haka kuma wannan fada ta al'imamu malik da al'imamu ahmad ita ce fada wadda take mai rinjaye قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شئبا لسلكت وادي الأنصار وشئبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الهوب wato abdullahi ibn zaid ibn asim Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa lamma afa Allahu ala rasulihi yau mahunai yayin da Ubangiji ta'ala ya dawo ma da manzansa sallallahu alaihi wasallam dukiyar wato arna a ranar yakin hunai lafazin fa'a an ciro shi ne daga alfai wanda lafazin alfai alfai'u a yare wanda yake na larabci shine arraddu wa ruju mai da abu da dawo da shi don haka inuwa ta marici ake kiranta alfai an gane ko idan rana ta hudu inuwa daga ina take yin ina daga gabas take yin yamma idan rana ta karkata inuwa daga yamma kuma sai ta dawo gabas don haka inuwar safe a yare na larabci ake kiranta zil inuwa ta yamma abinda ake kiranta shine alfai'u an gane ko to don haka ita wannan dukiya wadda ke hannun kafirai ubangiji ta'ala ya ambace ta da cewa alfai kamar yadda yake cewa ma afa Allahu ala rasuli don haka kasancewar asali idan muka koma asali dukiya gaba ɗayanta mallaka ce ta muminai kafiri ba shi da haƙƙi a cikinta saboda ita dukiya da Allah ya halitta mana ita ya halitta mana dukiya don ta zame mana agaji akan cimma manufa shine kadai tashi a cikin ibada wanda imani ku shine asali duk wanda Allah ya halicce shi Allah ya halicce shi ne akan imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludin yuladu ala fitra duk wani da da ake aihuwarsa manzon Allah ya ce ana aihuwarsa ne akan addinin musulunci a musulmi yake zawa duniya manzon Allah ya ce sai dai mahaifansa idan yahudawa ne su maida shi yahudan yahudi idan yan mushau ne su maida shi addinin mushau in maguzawa ne su maida shi ba maguje amma duk ɗan da yake zawwa duniya akan musulunci yake zawwa haka kuma hadisi sahihi na iyad ibn himar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa ubangiji ta'ala da kansa yake cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa bayina gaba ɗayan na halicce su a matsayin musulmi suna masu karkace ma duk wani addini zuwa addini na gaskiya shine addinin musulunci don haka can Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun to don haka shi kafirci daga baya ne amma tushe shine imani don haka kenan duk dukiyar da kafirai suka yi rinjaye a kanta to ainihi wannan dukiya ba tasu bace ba wanda suke da haƙƙi wato su ne muminai don haka kasancewar duk abin da muminai suka samu na ganima ta yaƙi daga hannun kafirai to wannan ta koma dukiya ce tasu mallakar su daman can mata wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ce kamar yadda yake cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون muminai su suka cancanci duk wata dukiya a doron ƙasa su suke da haƙƙi kafiri bai da haƙƙi a cikinta don haka maganar banza maganar yahudawa a cikin littafin su wanda ake kiran shi protocolat wanda wasu ƙa'idodi ne nasu suka shimfiɗa a cikin wannan littafi wanda suka ce ba yahude idan ya samu dukiya ta wanda yake ba ba yahude ba dan ya kwaci wannan dukiya halaka ya ci an gane ko daman asali dukiya ce ta yahudu duk dukiya gaba ɗaya da take doron ƙasa ta yahudawa ce Allah ya halice ta haka suka faɗa suka ce don haka ba yahude yana da yancin cin dukiyar koma wane ne in dai ba dan uwansa bane ba yahude in ya ci ya ci halaka abubuwa na shirme a cikin wannan littafi na cewa kuma ba yahudi in ya hadu da wanda yake ba ba yahudi ba ya fada rani zai hallaka bai ya halatta ba yahudi ya kama hannun shi ya hudu shi sai dai ya tura kasa ya karasa shi kuma suka ce in ba yahudi ya yi zina da wata mata wadda take ba ba yahudi ba kamar ya yi da dabba ne suka ce kuma duk wani wanda yake ba ba Yahudi ba shi da dabba duk ɗaya ne Allah ya halice mu wai a sifar ƴaƴan Adam domin Yahudawa su iya zama da mu kuma dan mu yi musu hidima wannan duk maganganu ne waɗanda suke na banza sai ka karanta wannan littafi nasu wanda an tarjama shi da harshe na Larabci ana kiran shi wannan da turanci protocolat protocolat to shine suke kiran shi protocolat to a nan wannan yana nuna mana duk dukiya wadda take hannun kafirai ba su cancanta ba game da wannan dukiya wannan dukiya mallaka ce ta musulmi duk lokacin da suka mamaye su da yaki wannan dukiya ta zama ganima idan musulmi suka ci sun ci halak shine yake cewa lamma afa Allahu ala rasulihi yawm hunayn yace a ranar yakin hunayn hunayn wato wani kwari ne wanda yake tsakanin da'if wato da birnin makka wanda ya fi kusa da kudu maso gabas wato daga arafa kenan wannan duka mil goma sha wani abu ne wanda ya fi kusa da nan wato arafa kenan kudu maso gabas kin arafa wato a nan wannan kwari yake wadu wannan wadu hunayi wanda kasancewar shi wannan yaƙi na hunayin an yi shi a cikin wata wanda yake mai alkurma wanda kwa kasancewar yaƙi a cikin wata mai alkurma a farkon musulunci ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta domin wannan yaki an yi shi ne a cikin watan zulqa'ada kuma wannan mushrikai su ne suka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a karan kanshi bane mai shirya yaki a cikin wannan wata domin kasancewar a shekara ta takwas a cikin wata na Ramadan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba manzansa nasara ya ci makka da yaki lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ci makka da yaƙi akwai wasu manyan ƙabilu daga cikin ƙabilu na larabawa su ne hawazin da banu saƙif sai suka tattara wato rundunar yaƙi wadda take mai yawa suka yi sasani sansani suka ce sai sun zo sun yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun gama da shi su waɗannan ƙabilu biyu hawazin wato da su da banu saƙif manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ji labarin fitowarsu manzan Allah sai ya shirya runduna ta musamman wanda sojan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita da su daga birnin madina sai da manzan Allah ya fita da soji dubu goma a lokacin da musulunci ya riga ya kankama sai da aka samu soji dubu goma manzan Allah ya fita da su wanda kar mu manta yakin badar gaba ɗayan tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar sa ba su ce ba mutum 300 da sha uku ko da sha biyar ko da sha shida amma a nan yakin hunayin sai da manzon Allah ya hada suji dubu goma ya fita da su wanda kuma mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu baiwa ya sake su lokacin da aka mamaye su a yaki wanda yake na cin makka na wato lokacin da ya bude makka da yaki duk wanda aka kama manzon Allah bai rike shi ba a matsayin bawa cai su tafi an musu baiwa gaba daya an yafe musu to a cikin su sai da aka samu mutum dubu biyu suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kawo masa gudunmuwa to kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso nan Hunay tintini su waɗannan kabilu Hawazin da Banu Saqif sun zo sun yi kwanto a cikin wannan kwari shugabansu ya ba su wani salo na yaƙi na cewa su ɗane kibiyar su gaba ɗaya musulmi suna tunkarowa su yi musu tsatsafa da kibiya ma'ana su yi musu ruwan kibiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa suna tunkaro wannan wuri kwarin Hunay waɗannan kafirai sai suka musu ruwan kibiya wannan sai ya kai musulmi suka tarwatse suka watsi wanda kuma sababin karaya ta musulmi wani ji da kai ne da suka nuna wanda shi mai imani idan ya yi laifi ubangiji ta'ala bai ya kyale shi a je ko ina take yanki Allah zai nuna masa laifinsa domin ya gyara kayansa wanda wannan adadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da shi wajen soje dubu goma sha biyu a cikin jama'a ta musulmi suka ringa fadar cewa wankin hula dai ba zai kai musafe ba an gane ko wankin hula ba zai kai mu hantsi ba inda saboda karanci ake rinjayar mu to yau ba za a rinjaye mu ba saboda yau mun fi kowa yawa soji dubu goma sha biyu to don haka ubangiji ta'ala sai ya nuna musu kuskurensu sun manta da cewa nasara a hannun Allah take ba yawa bari ba an gane ko kamar yadda yake fada wa man nasru illa min indillahi azizul azizil hakim wa man nasru illa min indillahi azizil hakim ko wa man nasru illa min indillah inna Allah azizul hakim taimako da agaji da baikon nasara ba a hannun kowa ba yake a hannun Allah subhanahu wata'ala yake al-aziz wanda yake kasaitacce ba a rinjayarsa alhakim wanda yake ma'abucin hikima to don haka wannan ji da kai da musulmi suka yi ubangiji ta'ala sai ya ba kafirai galaba a karin farko suka tarwatsa jama'a ta musulmi a cikin waɗannan soji dubu goma sha biyu gaba ɗayansu suka tarwatse suka ja baya da gudu ba wanda ya ja daga illa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da aminsa al-Abbas ibn Abdul Muttalib manzon Allah ya ja daga yana kan alfadararsa shi jama'a suna baya amma shi gaba yake don haka in aka ce ka huddo sadauki a cikin al'umma gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban sadaukai yana gaba yana fadar cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu Abdul Muttalib ni annabin Allah ne wanda kuma babu ƙarya a cikin maganata ya ce kuma ni ɗa ne na abdulmuttalib to don haka a lokacin nan al'abbas ibn abdulmuttalib yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike alfadararsa a wannan akalar alfadararsa ko kuma mu ce ragama alfadararsa da wasu 'yan jama'a daga cikin sahabbai abbas mutum ne wanda yake mai jiki kuma malamai suka ce murya shi yadda kasan jikin shi haka take maza Allah ya sanya shi ya ce maza ya yi kugi ya kirawo jama'a a lokacin nan al'abbas ibn abdulmuttalib wato ya daga muryarsa yake cewa ya ashabar samura ya ahala suratul bakara ya ringa kiran jama'a da abin da suka keɓanta da shi na daraja a nan yana tunatar da su dangane da matsayin mubayi'ar da suka kulla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ko da za a yi kulikulin kubra da su ba maganar gudu ko ja da baya a lokacin da suka yi mubaya'a da shi a ƙarƙashin itaciya mutum dubu da ɗari hudu suka yi alkawarin cewa ko da gaba ɗayansu za a gama da su ba maganar ja da baya wanda Allah ya turo saƙon cewa ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba kamar yadda ya faɗa innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim to dan haka anan sai ya kiraye su da matsayin da suke da shi wanda manzon Allah ya yi alƙawarin cewa ya bada labarin cewa duk wanda ya mubayi'a da shi a karkashin wannan itaciya to ba zai shiga wuta a ranar kiyama to shine Abbas ya ringa kira ya ahalas samura ya kuma abuta wannan itaciya wanda suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku dawo ya ahla suratul baqara ya ma'abuta suratul baqara kuma ku dawo ya ringa kiran jama'a da matsayin da suke wannan murya ta al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ta kai musu manzon Allah yana faɗa yana cewa ilayya ibadallah ya ku bayin Allah ku dawo garan duk wanda ya kai dauki a yau sakamakon shi ita ce aljanna a lokacin nan sahabbai suka yi baya kamar ana tunkudu su kafin karshen su ya kawo tuntuna Allah ya ba musulmi nasara akan kafirai an fara kwasar ganima to don haka shine anan kasancewar wannan yaki shine sai Allah yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa baqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Ubangiji ta'ala ya karya mushrikai ya ba muminai wato nasara bayan ya nuna musu kuskurensu don haka duk mutumin da zai nuna shi da kai wallahi tallahi Allah sai ya bar shi da kanshi in dai ka nuna iyawarka da gwanintarka sai Allah ya barka da gwanintarka da iyawarka duk wanda Allah ya wakilta shi zuwa kanshi ba zai kai labari ba daidai da kyautawar ido don haka yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la takilni ila nafsi barfata aini ya Allah kada ka wakilta ni ka dogarar da ni zuwa kula da kaina daidai da kyautawar ido in Allah ya kyale ka da kanka daidai da kyautawar ido wallahi ba za ka kai labari ba to don haka duk abin da ka samu kawai kamar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ne wato ya baka to shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine sai yake cewa a ranar yakin hunaini qasama fil nasi wa fil mu'allafati qulubuhum wato a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasa ganima ta yaki wato a cikin jama'a suwa ake nihi jama'a anan sune al-muhajirun waɗanda suka yi hijira suka tar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Madina da sauran waɗanda aka saki suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane dubu biyu mayakan su manzan Allah ya raba ganima game da su wa bil mu'allafati qulubuhum da waɗanda suke abin lallasar mazukata kamar yadda bayani ya gabata Safwan ibn Umayya daga cikin ganima ta Hunayn sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi rakumi 300 akwai wanda aka bashi ɗari ya ce a ƙara masa a ƙara masa ya kamo hannun ɗan shi ya ce ya rasulallahi irin kyautar da aka mun nima ɗana ma a masa manzan Allah ya ɗauka ya bashi saboda ita shi yakin hunaini babu yakin da aka samu ganima mai yawa sama da yakin hunaini wannan kuma sakamako ne na ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ka bari dan Allah Allah sai ya maye maka gurbin da abin da ya fi shi a yakin da aka yi lokacin da aka ci maka ba abin da mumini suka samu na ganima komai da aka samu bara musu aka yi waɗanda aka kama ma gaba ɗaya aka sake su bawa ɗaya ba a rike ba to da Allah ya tashi sakauta musu a yakin hunaini wato kan timkiya kan akuya sai da manzon Allah ya hada dubu arba'in bayi kan maza kan mata sai da aka hada sama da bawa dubu uku raƙuma wannan daman ba magana yawansu ya wuce a lissafa wanda kuma a dukkan wannan ganima da aka tattara daidai da yar akuya ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai je gida da ita ba madina abinda ma ya ɗauko rabon nashi wanda Allah ya ce yana da kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima nashi ne na ubangiji ta'ala ne da manzansa da danginsa na kusa akan hanyar dawowa shi madina larabawan kawai suka ringa fitowa da suka samu labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tare shi manzon Allah ya ringa dauka yana ba su yana cewa wallahi ni annabin Allah ne ba za ku same ni ba makaryaci ba za ku same ni maruwaci ba za ku same ni matsoraci wannan sifa uku manzon Allah ya ce ta ku gare ni ni ba makaryaci ba ne ba matsoraci ba ne kuma ba marowaci ba ne gaba ɗaya manzon Allah ya rabe wannan sai da ya kai mayafin da yake yafi a kafaɗar shi suka matsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jikin bango suka wurce wannan mayafi manzon Allah ya ce ku bani mayafi na ku bani mayafi na ya ce wallahi ni ba marowaci ba ne ni ba makaryaci ba ne kuma ni ba matsoraci ba ne ba inda akwai da na baku to ka gafa anan tunkiya dubu arba'in kan tunkiya kan akuya dubu arba'in bayi sama da bawa dubu uku maganar raƙuma dama wannan adadin su ya ma wuce wanda daman raƙuma su ne galibin dukiyar larabawa to don haka dukkan wannan dukiya da aka samu ta ganima manzon Allah ya raba ta ga waɗanda suke mayaka muhajirun wato da waɗanda suke abin lallasar mazukata walam yu'il ansara shay'a wato mutanen madina daidai da yar akuya ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ɗauka bai ba su saboda wata hikima siyasa ta tafiyar da jama'a an gane ko manzon Allah daidai da yar akuya ɗaya tak bai ɗauka bai ba mutanen madina shine sai ya ce fa ka annahum wajadu fi anfusihim ka ce kamar sun ji haushi a cikin zukatansu sun damu idh lam yusibhum ma asaban nas domin abin da ya samu jama'a na dukiya abin da aka basu su ba a basu ba don haka sai suka samu damuwa me za a yi fa khababahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara su a gu daya manzon Allah ya musu khutba ta musamman wannan hadisi hadisi ne wanda akwai darasa da dama a karkashin sa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يبارك لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك